الرقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه الحمد لله يوم هنا زمانا بيركو هكذا آه بسم الله الرحمن الرحيم الفصل السادس والعشرون fasali na wato ishirin da shida an ba'uhu sallallahu alaihi wa sallama ma'al mala'ikati wal jinni wato labaran shugaba alaihi salatu wassalam tare da mala'iku da aljanu abubuwa mabambanta da suka faru dangane da abin da ya shafi mu'amalar ta shugaba alaihi salatu wassalam tare da mala'iku da kuma jinsin aljanu. Domin kasa'isihi sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin kasa'isu nasa alaihi salam wato abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala yake bace shi da su, wa karamatihi da kuma karamominsa, wa bahiri ayatihi da ayoyinsa waɗanda suke masu rinjaye, wato mu'jizozinsa kenan alaihi salam, in ba'uhu ma'al mala'ikatu wal jinni, wato labaransa tare da mala'iku da aljanu, wa imdadullahi lahu bil mala'ikati da kuma yadda Allah subhanahu wata'ala ya daɗe sa da mala'iku, za ka ga a gurare mabambanta Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shugaba alaihi salatu wassalam ɗauki da rindina ta mala'iku masu tsarki, wada'atun jinni da ku, da kuma irin yadda su aljanu suka riƙa yin biyayya ga shugaba alaihi salatu wassalam kasancewarsa shugaba na dukkan halitta Allah baki ɗaya. Wa ru'yatu kathirin min ashabihi lahu da kuma yadda da yawa daga cikin sahabbansa alaihi salatu wassalam suka dinga ganin mala'iku a mabambantan gurare. Eh, alallahu ta'ala, Allah madaukakin sarki yana cewa, Wa in tazahara alaihi fa inna Allah huwa maulahu wa jibril. in tazahara alaihi Allah ya ce ko kafirai da mushrikai idan kuka taimaki juna kuka yi haɗin kai akan ku yi shugaba alaihi salatu wasalam haɗe kai ku haɗe masa kai ku ba da baya ga barin imani da shi da kiraya zuwa ga abin da Allah ya aiko shi da shi ku ba da baya zuwa ga amsa kiransa Allah ya ce Allah shine mijin kabarinsa jibril da kuma mala'ika jibril wa qala iz yuhi rabbuka lil mala'ikati anni ma'akum fasabbitu alladhina amanu yayin da Allah subhanahu wata'ala yake yin wahayi ga mala'iku cewa ni Allah ina tare da ku wato lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya aiko su rijina rijina domin kawo mu shugaba alaihi salatu wassalam dauki a lokacin yaƙi shine Allah subhanahu wata'ala yake yi musu wahayi yake sanar da su cewa Allah yana tare da su wato nan abinda ake so mu gane saboda cikar alƙadari na shugaba alaihi salatu wassalam da girman matsayinsa babu wani annabi da Allah subhanahu wata'ala ya taɓa irin haka yaƙi ya kai inda ya kai tsakanin shugaba alaihi salatu wasalam da kafirai Allah ya turo rundunar mala'iku su kawo ɗauki ga shugaba alaihi salam. Bayan mala'ikun sun taho, wai ka kai zaton cewa a Allah mala'ikun kadai ya turo ba ya tare da su wajen yaƙin. Allah ce ina shi ma da shi za shi ne Allah ke gaya ma mala'iku an nima ku cewa ni ina tare da ku. Eh, yayin da Allah yake yin wahayi ga mala'iku cewa yana tare da su. وقال تعالى وإذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم eh yayin da kuke neman taimakon ubangijinku sai an samu anni mumiddukum bi alfin min al mala'ikati murtadina ko Allah ce zan kawo muku dauki zan taimake ku da rinjina ta mala'iku dubu wani kan wani suna masu kwamutsuwa da juna domin kawo ɗauki ga shugaba alaihi salatu wassalam. Wa ƙala ta'ala, wa in sarafna ilaika nafaran min aljinni yastami'una alqur'ana. Nan kuma abin da ya shafi mu'amalar sani alaihi salatu wassalam da su jama'an aljanu. Allah yana gaya mana cikin alqur'ani cewa ya ma'aikin Allah lokacin da muka juyo da wasu jama'u daga cikin aljanu zuwa gare ka suna sauraron alkur'ani suna sauraron karatun alkur'ani da shugaba alaihi salatu wasallam yake yi kaga abin da ake so mu lura da shi a cikin duka waɗannan ayoyi da aka kawo ayoyin farko suna nuni ne zuwa ga irin yadda shugaba alaihi salatu wassalam Allah ya daɗe sa da ɗauki na mala'iku masu girma wanda wani annabi Allah subhanahu wataala bai masa haka ba wannan kuma karramawa ce da girmamawa ga janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani zai yi tunani ya ga a'a to ya aka zo yaƙi yaƙin nan ga mala'iku sun kawo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dauki kuma aka rage arna ka san wani zai wannan tunanin wani zai ga a to kuma ai mala'ika ɗaya ba in ya watso fuka-fukin shi a duniya ba sauran guri ma ba zai samu gurin da zai zai sauke fufuken mala'ika jibrilu in ya saka fufuken shi kwara ɗaya cikin fagafakan shi dubu saba'in kwara ɗaya ɗin nan in ya sa ya talbaci talbaci duniya ya kamface ta kawai dai ya kife ta kawai kamar mai hali kamar irin mazgegen littar nan da ake sawa a juya a juya mai amma yau ga mala'ika jibrilu tare da sauran mala'iku sun zo wajen kawo ɗauki ga shugaba alaihi salatu wassalam a fagen daga, kuma sun kawo ɗaukin, kuma mala'iku sun gansu, mala'iku sun amin sahabbai, sahabbai sun gansu, amma kuma gashi kuma aka rage kuma kafirai. E, wannan zuwan nasu, ba zuwa ba ne ba na manufa ta shahe kafirci a bayan ƙasa. a to ba Allah ya yi alkawari cewa zai shiga gidan wuta da kafirai da shaidanu ba to idan an shaye kafircin zuwa za a sa a ciki eh zuwa za a sa kuma a'a zuwa ne girmamawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wannan yakin da kaga mala'iku sun kawo dauki a'a manufar ita ce Allah subhanahu wata'ala ya turo su ne domin yin ajo domin sapotin gudunmawa kawo cappa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga mala'ikun Allah masu ki sun take masa baya a fagen daga ai duk da mala'iku suka zo kakai tunanin wai suke jagorantar yakin a'a ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine shugaba a ko ina ka ganshi ko ina shine jagora ko da mala'ikun suka zo fagen daga shine dai komandan yakin shine chief commander shine jagora ai a ko ina haka yake shi ke sama sallallahu alaihi wasallam su Allah ya turo su ne kawai ikraman li nabihi alaihi salatu wasallam domin Allah ya girmama lamarin shugaba alaihi salam eh ba an turo su bane dan ya zama cewa kun babu sauran wani kafiri a bayan ƙasa ai kafirai an gama balla su tunda ya zama cewa addinin musuluncin ba su so ba san abi Allah ba su yadda da shugaba ba ba su miƙa wuya ba suka ce ba za ma ai addinin ba su ba za su yi ba kuma wani bai isa ya yi ba Allah ce ƙarya kuke ba ku isa ba sai an yi bauta min sai an yi imani da wannan babban annabin da na aiko duk waɗanda na rubuta ma kalmar shari'a sai shi yasa kaga da fir'auna ya ya sunan shi shedan da shedan yayi wannan wannan zancen nasa da yake shi ya san lamarin Allah kaifin tsaurin kai ne ihana ciki da ya ce la'agawa yadda humu a jama'in sai ce illa ibadaka min humul mukhlasin illa ibadika min humul mukhlasin ko sai bayan ka masu kaga ya ware ya san cewa Allah da karfin ikonsa da takan kuduransa da buwayen lamarinsa to in fa yi nufa abu abin yayi kisa sai ya togade saboda kada ya zama daga cikin masakan ƙaryata masu cika baki ya ji kunya bayan kunyar da ya ji to dama manufa shine ya zama cewa addinin Allah ya kafu a bayan ƙasa ana bautawa Allah to kuma waɗanda Allah bai rubuta musu kalmar imani ba za su gaba da aikata abin da suke aikatawa gwargwadon damar da Allah ya ba su kafin kuma su koma Allah ya jinke su to shi yasa da kaga mala'iku sun zo an yi yaƙi da su har na kuma sun yi saura wannan shine dalili a حدثنا سفيان بن العاص الفقيه بسمائي عليه تسورارن da nayi a gurin sa malami na ne حدثنا ابو الليث السمرقندي قال حدثنا عبد الغافر الفارسي حدثنا ابو احمد الجلودي حدثنا ابن سفيان حدثنا مسلم حدثنا عبد بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني سمع زر بن جبيش شي سليمان الشيباني آه يجي زر بن هبيش ينا شيوا عن عبد الله قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى din nan da Allah ya faɗa, Ala ya ce, Ai, ma'anan laƙadar amin ayati rabbihil kubra, ai, ra'a Jibril alaihi salam fi suratihi. Ai, abin da ake nihi da wannan aya ɗin shi ne, shugaba alaihi salatu wassalam ya ga mala'ika Jibrilu a cikin suransa. Ya ga mala'ika Jibrilu a cikin suransa. Lahu sittu mi'ati janahin. Mala'ika Jibrilu yana da fuka-fuki sittu mi'atin guda ɗari shida. Wal kabaru fi muhadasatihi ma'a Jibrila da kuma labarin da aka ruwaito na zanceceniya da aka yi tsakanin shugaba alaihi salatu malaika Jibrilu wa Israfilu da malaika Israfilu wa gairihima da wasu su min al malaikati daga cikin mala'iku. Wa ma shahadahu min kasaratihim da kuma abin da shugaba alaihi salatu wassalam ya gani na yawan rundunar mala'iku. ka san su mala'ikun Allah Allah ne kaɗai san yawan iya muke karanta ko a cikin karatun sarmakanda ko tambihul gafilina ya kawo hadisi cewa a Allah yana da wani tafki wanda wannan tafkin nasa ya fi girman duniya da lahira gaba daya mala'ika jibrilu kullum yana shiga cikin wannan tafkin shi kuma yana da fukafukai guda ɗari shida idan ya shiga cikin tafkin ya yi nutsu ya wanke jikinsa zai fito gehe sai ya girgiza ya kakaba idan ya yi girgiza ɗin nan duk ɗigo ɗaya na wannan ruwan da ya yarfar Allah zai halitta mala'ika da shi daga cikin wa'innan mala'ikun da aka halitta za a samu guda dubu saba'in za su shiga baitul ma'amur za su bauta ma Allah na wannan yinin ba za su dawo ba in sun fita gobe wasu su ne za a kawo tun farkon duniya ila mu kiyamata haka ake yi haka ake yi tun farko har ƙarshe shi yasa san kaje na cewa a wa ma ya'lamu junudu rabbika illa hu eh rundunar nan ta ubangiji ta mala'iku ba wanda ya san adadin sai Allah Allah shi kadai ya san adadin rundunarsa ta mala'iku to da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gani na yawan su wa izami suwarihim da kuma girman surorin jikin su mala'iku a wa izami suwari ba'dihim da girman surorin jikin bangaren mala'iku lailatul isra'i a daren isra'i mashahuratun wannan mashahurin kissa ne wa qadara ahum bi hadaratihi jama'atun min ashabihi kai ba shugaba alaihi salam ba jama'a da yawa daga cikin sahabbansa ma sun ga mala'iku a wurin a gurin shugaba. Eh, sahabbai da yawa duk sun gangan mala'iku din. Sun ga su. Fi mawadinin mukutalifatin a gurare mabambanta. Fara'a ashabuhu Jibril alaihi salam. Wata rana sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun ga mala'ika Jibril alaihi salam fi suratu rajulin ya zo a cikin surar wani namiji ko yas'aluhu anil islam wal iman yana tambayan manzon Allah sallallahu alaihi sallama akan islam da iman ko bainama na hadisun inda rasulullah sallallahu alaihi sallama izla alaina rajulun شديد بياض الثياب شديد سواد الرأس لا يعرفه منا أحد ko haka ne to wannan hadisin na 40 ko yazo tare da mala sahabbai masu yawa suna wajen mahalarcin nan wanda da yawa sun ruwaici wannan hadisin kika san ganshi bayan ya tafi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a ta daruna manin sa'il kun kausan waye wannan bai tambaya suka ce Allah da manzansa su suka sani yace ayi malaika jibril ne yazo kaga ranar duk wanda ke gurin ya ga jibril eh to sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun ga malaiku da a gurare mabambanta fara'a ashabuhu jibril alaihi salam ورأى ابن عباس وأسامة بن زيد وغيرهما رضي الله عنهم عنده جبريل في سورة الدهية هكذا سيدنا عبد الله بن عباس وأسامة بن زيد وغيرهما دوسنس رضي الله عنهم الله يددسو سنغا جبريل ملائكة جبريل عنده أبو شغبا عليه السلام في سورة الدهية أتكين سورة الدهية الكلبي إيه سنغا ملائكة جبريل يازو ورأى سعد على يمينه ويساره جبريل وميكائيل في سورة رجلين عليهما ثياب بيض هكذا سيدنا سعد ya gani a ɓangaren damansa da ɓangaren hauninsa ya ga mala'ika Jibrilu da mala'ika Mika'ilu, ɗaya a ɓangaren sada na dama ɗaya a hagunsa, sun zo a cikin sura wasu mutane guda biyu sun sawo fararen kaya, ya ga su a haka. saboda haka sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma Allah ya keɓance su da gani na mala'iku masu girma wa misluhu an gairi wahidan misalin irin wannan hadisin an rawaice shi daga wani daya fiye da mutum daya wa sami'a ba'dhum zajar al mala'ikati sannan bangaren sahabbai sun ji irin tsawata wanda mala'iku ke yi makailahum da wakansu yawan badar ranar yakin badaru sun ji yadda mala'iku ke ke zafirar da wakansu a wajen wannan yakin sun ji sautin mala'ikun wa ba'dhum ra'at tadayurar ru'usi min al-kuffari bangaren sahabbai kuma sun ga kai na kafirai yana tashi an ruwaito cewa a wajen wannan yaƙi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yaƙi kawai ba su ga wanda ya sara kai ba kawai sai dai su rika ganin kai yayi tsuntsuwa kawai yayi sama ya rabu da jikin ba a ga masarin ba yadda aka kai kawai na yawo a sama aka ce eh wannan wanda aka ga amma haka to saran mala'iku ne kenan su ko mala'iku ko da suka zo ma ba su san yadda ake yakin ba sai da Allah ya kwatanta masa yadda nasu rika bugu ko fadaribu fawqa al'anaqi ko yawwa ka gani to da wannan anan aka kwatanta musu to sai da inda in sun sara su ba sai inda in an taba in an buge za a mutu ba eh sai da Allah ya kwatanta musu a bugi wuyan za ku sara eh Allah ce ku sara wuyan eh ku bugi wuyan za su mutu ku katse shi eh in kuma ma wannan ba ta samu duk wata gaba ne kai duk gaba da kuka samu kuma kuma kade ta eh eh ka gani to su ba su iya yaki ba san yadda ake wannan wannan sha'ani ba to kaga su ma sun shiga cikin list din sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh wa misluhu na'am wala yarawna bariba amma ba su ganin wanda ya saran kawai sai dai su ga kai yayi sama ba ga wanda ya sare shi ba malaika ne ya sare shi wara'a abu sufyan bin al-haris abu sufyan bin al-haris ya ga yau mai izin a wannan rana rijalan idan wasu mazaje farare ala khailun bulkin a bisa dawakai masu rodi-rodi baina sama'i wal ardi tsakanin sama da ƙasa yake kallon yake ganin su kaga shi an yaye masa shi ma ma ya kumul in ba wani abu da suke tsaye akan shi kawai suna a sararin samaniya kamar kudaje kamar tsuntsaye kawai haka yake ganin waɗannan dawakai din wa qad kanat al mala'ikatu tusafihu imran bin husayn akwai wani sahabi na shugaba alaihi salatu wassalam mai daraja ana ce masa imran bin husayn wannan imran din ya kasance mala'iku suna zuwa su yi musabaha da shi su hannu da shi eh shine hadisin wannan sahabi da ya zo gurin shugaba salatu wassalam yace yace ya rasulullahi ce idan muna zanne ce a mazannin nan naka a wajen sai mu tsinci kanmu a cikin wani irin yanayi zuciyarmu tana ƙuna tana tafarfasa babu abin da ke cikin zuciya sai tsananin soyayya da lamarin Allah ya ce to amma idan ko muka koma gida muka ɗan yi mu'amaloli da iyali aka ɗan yi haka aka yi haka yace kuma sai mu ji wannan yanayin kuma ya ɗan canza mana daga yadda muke ji idan muna nan a wajen ku sai mu ji kuma mun ɗan ji wani canji canji an ɗan samu wani wani sauyi-sauyi ko? Manzo Allah sallallahu alaihi ya ce, Ai, da za ku dawoma a kan wannan halin naku, to da mala'iku su rika hitowa hili kuna musafaha da su kuna gaisawa da su, inda za ku dawoma a haka. E, to kaga shi yasa ashe a mabambantan mahalarta yana sa mabambantan yanayi ka mabambanta. E, yana sa haka. Sannan kuma kaga hadisan da yake cewa ba mu karkaɗe hannuwanmu ba daga wato wato ajewar shugaba alaihi salatu wassalam a mazanninsa mai albarka ba mu karkaɗe hannuwanmu ba face sai da muka fara masa kawunanmu wai muna jin wai anya mu ne kawa mu ne na jiyan nan kawai yau saboda kasancewarsu a mahabari na shugaba alaihi salatu wassalam akwai wani wani riba mai girma a cikin haka akwai wata wata daraja akwai wani haske akwai wani sirri madaukaki wanda wanda bai halarci irin wannan mazannin ba ba zai samu irin wannan sirrin ba to yanzu kuma shugaba an yi kaura an an, an koma zuwa ga Allah to shine yake cewa ba mu gama karkada hannuwan mu ba daga ajiye shugaba alaihi salatu wassalam a mazannin sa mai alfarma sai da muka fara masa kawunan muna jin wai anya mu ne saboda canjin da aka samu eh shi yasa kaga ana son zama a wajajen na Allah eh ana son zama a wajajen na Allah eh amma dai waliyai bayan Allah zababbu waɗanda suke ahlo wirasa ma'abota wirasa ma'abota sirri to yana da kyau mutum ya rika zuwa wajen sa yana zannawa akan su ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda ya girmama malami ne ya girmama wanda ya kalla fuskan malami kamar fuska ta ya kalla wanda ya so su ne su irin wannan malaman ake nufi ulama billahi kenan bayan Allah arafai ba kowane malami kuma karazire ba a'a eh ai wanda da ka haɗu da shi gara ma kada Allah ya haɗa ka da shi dan haɗuwar ka da shi ita ce kofar matsalar ka a rayuwa gaba da a in ka ji ana wannan magana ana magana ne kan ulama billahi mutanen Allah ake magana a wa wa aran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hamzata jibrila tilka abati manzon Allah sallallahu alaihi ya nuna masa sayyidina Hamza malaika Jibril a ɗakin Ka'aba fa karrama gashiyan alaihi sai ya faɗi sumanni eh da manzon Allah sallallahu ya nuna masa Jibril sai ya faɗi wara Abdullahi ka sallama dan babba ne ka duba kowa irin ta Hamza ha ka duba girman lamarinsa ka duba jarumtarsa amma shugaba alaihi salatu wasallam ya nuna masa mala'ika kuma ga ya faɗi ya suma nan kuma haka ake so nan wani karatu ne na musamman kuma eh wani karatu ne na musamman wara'a abdullahi bin mas'ud al-jinna abdullahi bin mas'ud sahabin shugaba alaihi salam ya ga aljanu lailatul jinni a daren nan na jinnu qul uhiya ilayya annahu sama'a nafaru min al-jinni ba wa sami'a kalamuhum ya ji zancen su wa shabbahahum bi rijalin zuddin hamma ya rika kwatanta su bi rijalin zuddin da rijalin zurɗi wasu ƙabila ne dogaye san gama san gama mutane ne masu tsawo sosai har yi kwatanta su da su wa zakara bin sa'adin anna Mus'ab bin Umair sannan Ibn Sa'adin ya ambata cewa Mus'ab dan Umairu lamma qutila yawm Uhud yayin da aka kashe shi ranar yakin Uhud a kazan rayata malakon ala surati eh Mus'ab bin Umair ba Mus'ab yana daga farko farkon musulunta ko lokacin da aka kashe shi kawai sai a hannun ya tuta take sai kawai wani mala'ika sai ya zo ya ɗau tute a cikin irin surar shi musu abu nan. Ga musu abu ya shahada, ga wani mala'ika a surayya in ka gani za ka ce musu abu ne. Makanan Nabi Sallallahu ya ƙuli lahu taƙaddam ya musu abu, shugaba alaihi salatu wasallam yana gaya mai gabato taho ya musu abu, taho musu abu, faƙalar malaku, sai wannan mala'ika ya ce mu shugaba alaihi salatu wasallam ya ma'aikin Allah lastu mus'abin lastu bi mus'abin ba mus'abun bane eh ya ma'aikin Allah ba mus'abu bane fa alima annahu malakun shugaba ya san cewa mala'ika ne wa qad zakara ghayru wahidin min al-musannifina fiye da mutum daya daga cikin masu tanifi sun ambata an umara bin al-khattab radiyallahu anhu daga sayyidina umar annahu qala ya ce baina nahnu julusum ma'an nabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ana nan wata rana muna zanne tare da shugaba alaihi salatu wa salam da wannan sahabai suka tsere mu kowa eh kai da waka zanna eh bayan wa kai sallah da wa ka ta abinci fuskar wa ka gani gidan wa ka taba zuwa wa kuma yazo gidanka kanshin wa ka taba ji kai wa ya ji kanshin ka wa ka sani wa ya san ka da wannan suka tsere mu kowa a halittar Allah gaba da su duk waɗannan ma'amalolin sun yi su ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ai duk girman darajar su da zaka ji ana ambata da muqamin su da abin da Allah ya ba su da duk komi da komi wallahi saboda manzon Allah ne da su suka zo a zamaninka kai kuma ka zo a zamanin su kai waccan tarayyar tasu su kuma suka yi wannan tarayyar taka to da kai ne su su ne kai. Darajar daga manzan Allah ne, sallallahu Alaihi wasallam. E, duk abin da aka samu ɗin daga wajensa ne, shi ne sila, dama Allah mai bayarwa shi ke rarrabawa, kuma bai zama mai buko ba, bai zama mai ƙoro ba, bai zama mai ruwa ba, alaihi salam, mai yawan bayarwa ne. Imanin ma shi ya babba su. Da sai na Umaru ya zance cewa ya ma'aikin Allah, wallahi la'anta a habba ilayya min kulli shay'in illa nafsin lati baina jambayya. Ko? ya ce wallahi ya rasulullahi ko kuka fi soyayya gare ni fiye da komi sai dai raina da take tsakanin haƙarƙari na shugaba alaihi salatu wasallam ya ce ina ya umaru da sauran tahiya aiki na gaba to da yake manzon Allah shi ke kyautar imanin ai son sa ne ma imanin yana gaya ma sayyidina Umar cewa da sauran nan kawai sayyidina Umar sai ya ji an mai dure eh mana to shi wannan ma musulmi ne sahabin manzon Allah sai da mai ɗuran imani kawai nan take sai ya ji zuciyar ta kai wani mukami ta kangare akan barin komi sai manzon Allah yace amma al'ana ya rasulullahi wallahi la anta ahabba ilayya min kulli shay'in hatta nafsi allati bada jambayya yace amma ho yanzu yadda nake ji yanzu nan ya ma'aikin Allah wallahi ku kuka fi soyayya gare ni fiye da komi har raina da ke tsakanin haƙarƙari na shugaba alaihi salatu wasallam yace to yanzu ka zo wajen ya Umar nan ake bukata ai shi kaga sai na umar dama masoyi ne sahabi ne ko to ga waɗanda ba musulmai ba ma da iso su musulunta ina su da musuluncin sun ji imanin ya shige su take yankin kuma sun musulunta sallallahu alaihi wa sallam eh a baina na hana julusu ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai na Umar ba yace iz aqbala shay'un bi yadihi asa sai ga wani tsoho ya kusanto ya taho a hannunsa akwai sanda fa sallama ala annabi sallallahu alaihi wasallama wannan dattijo da yazo sai ya sallama ma shugaba faradda alaihi sai shugaba ya maida masa da sallama wa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa barka ji sai yace masa daga matul jinni man anta a'a wannan sauti magana ta ka irin sautin magana aljanu ne irin sautin aljanu ne waye kai daga ina wani ai sautin aljanu ne kala sai ce ana hamatu shi sunan shi Hamatu binul Haisami dan Haisamu bin Laqisa dan Laqisa bin Iblisa dan Iblis ne ga jikan Iblis eh fa zakara annahu laqiya Nuhan ya ga yawa shugaba alaihi salam cewa ya ma gamu da annabi Nuhu kai wannan tsoho ne tsohon jinnin eh ya gamu da annabi Nuhu wa man ba'dahu da duk annabawan da suka zo bayan Nuhu ya ya ya san su ya gamu da su eh fi hadisin dawilan a cikin hadisi mai tsawo aka yanko wannan wa annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam allamahu suwaran min alquran sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da shi wasu surori na alqurani aka ce ya san da shi wal mursalati da amma ya tasaaluna da idza shamsu quirat da qul huwallahu su ne ya sanar da shi eh wannan surorin su ya sanar da shi wa zakara alwaqidiyo qatala khalidan inna hadamihi al-uzza للسوداء التي خرج له ناشرة شعرها قريانة آه إمام الواقدي يا أبتي يا يندا إمام آه خالد بن وليد ya kashe uzza lokacin da ya ruguza wannan gunkin sai ya ga wata sauda'i wata baƙan mata baƙi irin ta hito allati kar jallahu ta hito masa nashiratan sha'arha tana mai ɗaiɗaita gashinta ta yi da ya buge gunkin ya buge inda su ɗan akwaku akwakun abin ya fashe shi kawai ya ji wata kururuwa eh ya ga wata mata ta hito baka ta ɗaiɗaita gashin kanta ƙuryanasan kuma ta yi hito tsirara fajazala habi saifi kawai ya raba ta biyu da takobin shi a to kalidu haka ce eh mana ta ma isa ya datse ta wa alaman nabi sallallahu alaihi wasallam da ya dawo sai ke gaya mu shugaba yace ya ma'aikin Allah alaihi salam yace hakika lokacin da na ruguje wannan akwaku akwaku na uzza wannan gunki to lalle wata mata baka ta hito tsarara mai tsetsehon gashi amma fa na raba ta gida biyu na yi matsinta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace tilkal uzza wannan ai tace uzza din ita ce aljannar da suke wa bauta din eh ita ce uzzai wa qala sallallahu alaihi wasallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna shaytana tafallata al-barihata li yaqada alayya salati shaytan jiya ya bujuro domin yanke min sallah wato kaga shugaba alaihi salatu wasallam ya ganshi yana sallah shaytan kaga shugaba yana sallah sai shaitan din ya taho domin ya yanke sallar ariyawansa yace fa amkana ni Allah minhu sai Allah ya bani iko akan shi na damke shi fa akan subuhi na kama shi fa aratu an arbidahu ila sariyatin sai na nufi in daure daga cikin wata wata makyangema min sawaril masjid daga daga makyangemun masallaci eh da yazo ina sallah ya nemi min gilmi na danke shi da na danke shi na nufi in ɗaure shi a gehen masallaci jikin jikin ginshikin masallaci hatta tanzuru ilaihi kullukum har sai kowanku ya zo ya gashe daddan to kuma ana cikin haka fa zakartu da'awata aki sulaimana sai na tuna da addu'a dan uwana annabi sulaiman eh da yake cewa rabbi gafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di rabbi gafirli Allah kai min gafara wa habli mulkan hore mana wani mulki wanda yake mai girma la yan bagi li ahadin min ba'di wanda bai dace da wani kahin bayan ni ba ya zama bayan ni wani ba zai samu irin wannan buwaya ta mulki ba to daga ciki akwai sauƙaƙe mai aljanu da aka yi yana sarrafa su yadda yake so to shine shugaba alaihi salatu wassalam sai ya ga idan yayi haka to kuma ga dama a ga ikon a ga isan mukamin ga komi da komi amma sai aka masa alfarma aka bar yin saboda bukatarsa ta biya yadda ya roƙa faraddahu Allahu khasiya to shikenan shi shedan din sai Allah ya juye da shi yana bai tabewa wa haza babu wasi'un alqadi yace wannan babi da ke magana akan mu'amalan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da mala'iku da jinnu babi ne mai yalwa wanda idan za a ci gaba da ambata za a lokaci ana kawo abubuwa da ke da alaka da wannan a alfasalus sabi'u wal 20 fasali na ashirin da hudu, akhbaruhu sallallahu Alaihi wasallama, labaransa shugaba alaihi salatu wassalam wa min dala'ilu nubuwwatihi yana daga cikin dala'ilu eh wato hujjoji na annabtarsa wa alamati risalatihi da alamomi na cewa shi manzo ne daga Allah matara da fatihil akhbaru abinda labarai suka jeranta da shi anur ruhbani wal ahbari wa ulama ahlul kutubi daga malaman yahudu da malaman nasara da malaman ahlul kitabi sun ba da labari ba ɗaya ba ba biyu ba da yawa da yawa da yawa tun kafin bayyana shugaba alaihi salatu wasalam cewa zai zo ga sunansa ga sufar shi ga kamannin shi ga garin shi ga abin da zai zo da shi ga irin ɗabi'unsa da halayensa ga irin mutanen da zai mu'amala da su ga komi sun yi bayani daga abin da suka gani a cikin littattafansu min sufatihi na daga sufar shugaba wa sifatu ummatihi da sifar al'ummarsa wasmihi da sunansa wa alamatihi da dukkan alamominsa duk wa'annan sun yi bayani akan haka cewa zai wa zikr al-khatam alladhi baina katfaihi har ma da ambatan wannan zobe da yake a tsakanin kafadinsa alaihi salatu wassalam zoben nan na annabta wa ma wujida min zalika fi ash'ar al-muwahhidin al-mutaqaddimina da kuma abin da aka samu na shaidar cewa manzon Allah sallama na nan tahe daga cikin waƙoƙi na masu ɗayantawar Allah da suka gabata wanda suke ma'abuta addinan baya kenan. Min shi irin tubba'in daga cikin irin waƙoƙin nan na tubba'i wal ausi bin al-harisata da ausu bin al-harisata wal wayyi bin ka'abin da lu'ayyi dan ka'abin da sufyana bin mujashi'in da sufyana dan mujashi'in wa qassi bin sa'idata da ƙassu bin sa'idata wa ma zikira an saifu bin zi ya zanin da abin da aka ambata daga saifu bin zi ya zanin wa gairi da wani wa'annan duk wa'annan da aka lissafo sun ba da labarin zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma arrafa bihi min amrihi zaidu bin amru bin nufailin da abin da zaidu bin amru bin nufailin ya sanar da shi na labarin shugaba wa warqata bin nufailin da warakata bin Nawfalin da bayanan da yayi da yadda ya gane shugaba alaihi salatu wassalam cewa wannan annabi ne daga Allah har yayi kudayin ina ma yana da dama da gwaɗi da iko da ya taimaka a lokacin da abin zai zo eh duka wayannan sun tabbatai wa askalano alhamiriyu da askalano alhamiri wa ulama yahuda da malaman yahudawa wa shamula alamihum sahibu tubba'in sahibin tubba'i min sifatihi wa kabarihi ya sanar da su shamul ba da siffofin shugaba alaihi salatu wassalam da labaransa wa ma ulfiya min zalika fit tawrati bayan nan kuma da abin da aka gani a cikin at-taura wal injili da injila mimma qada jama'ahu ulama'u daga abin da malamai suka tattara wa bayyanuhu suka bayyanar da shi wa naqalahu anhu ma kuma aka tarato abin daga gare su na irin siffofin shugaba alaihi salatu wassalam wa naqalahum anhuma siqatu man aslama minhum kuma amintattun waɗanda suka musulunta daga cikin su an an zantan a gurin su misali bin salam wannan wannan abdullahi bin salam malamin su dinnan wannan babban malamin nasu wanda da yazo zai musulunta yazo da tambayoyi tambayoyi da yawa ya san cewa wa'innan tambayoyi babu wanda ya san ansa tambayoyin nan sai wanda yake annabi. Daga cikin tambayoyin akwai wanda shi ma bai san jawabinsu ba, bai san me ya amsarsa ba. Daga ciki kuma akwai waɗanda ya karanta su a cikin littattafansu a taura da injila ya gani. Ya san in mutum ba annabi ba ne shi, to ba zai iya sanin amsan ba, tunda in an yi kuskure ya san ba haka a faɗi a littafin ba. Kuma bai ga shugaba na mu'amala da karatu da rubutu ba, akwai kuma tambayar da shi ma bai san amsar ta ba yana son ya ji me manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce da ya zo da tambayoyin nan da yawa malamai sun yi sabani kan adadin tambayoyin da ya zo ya ta tambaya ya ta tambaya manzon Allah sallallahu alaihi ina ba shi amsa ya ta tambaya yana ba shi amsa dama yayi alƙawarin in dai aka amsa mai tambayoyin nan duka to lalle zai musulunta amma daga cikin tambayar tasa yake tambayar menene dalilin da yasa ɗa ke biyo uwarsa wani lokacin ko ya biyo ubansa me dalilin da yasa ɗa ake haihuwar ɗa namiji ko kuma a samu ɗa mace ya mace shi ya tambaya kuma duk manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi labari ya bashi bayani har ma yake tambayar game da ruhi shine Allah ya ansa tambaye eh shine Allah ya ansa eh yas'alunaka 'anir ruh qul innar ruh min amri rabbi suna tambaye ka game da ruhi ya rasulullah ka gaya masa hakika shi ruhi lamarin ubangiji to ita ce ta ƙarshe a cikin tambayar da ai manzon Allah na gaya mai haka sai ce kwarai kuwa lallai na shaida kai annabin Allah ne amma kafin in musulunta ko za a dan kware min baya in dan ga wani abu wai zai ga irin zai ga wannan hatimin na annabta shugaba ita ɗaga masa ita ne isin fasa ya ce wannan magana ta ƙare yace to zan musulunta yace to amma fa mutanen nan nashi nasara masu wuyar kai ne ba su da mutunci ba su da gaskiya yace yahudu suna da tsaurin kai yace yanzu abin da nake so a yi a ɓoye a cikin a ɓoye na a cikin ɗaki sai a kira su in an kira su a tambaye su waye ne ni a cikin su me matsayina haka aka yi shugaba alaihi salatu wassalam aka ɓoye wannan bin salamin a cikin ɗaki aka saki labule aka zo aka kira su yana ji ta bayan labule manzo Allah sallama yana tambaye su wane ne Abdullahi bin Salamin a cikinku, kuma meye mukaminsa? Suka ce, Babba, ɗan babba, ɗan manyan mutane, mutumin kirki mai gaskiya ɗan asali na ƙwarai. Amma aka ce wasu daga cikin suka ce, Ai, da zai ce mana mabi kama da mun bi ka, don mu shi ne shugabanmu. Manzo Allah sallama ya ce, To yanzu ya za ku yi da za ku gan shi kuma shi ɗin ya bi, suka ce, Ha shahu. ya ma za a yi haka ta yi wa, ai ba zai yi ba, da hankalin shi, ya ma za a yi haka, ikina aka daga labule ta ce to gani, a shaɗu Allah, ilaha illallah, wa anna Muhammadan Rasulullah, ya musulunta. Sai aka ce to yanzu me za ku ce ga oganku ya musulunta sai ka ce ƙaramin mutum, ɗan ƙananan mutane, mara mutunci, ɗan marasa mutunci maƙaryaci. Ce la ilaha illallah. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به fala'alatullahi alal kazibin eh ba haske a tare da su ba za su bu ba eh ba za su sallama ba eh ba za su bu ba to shine wannan Abdullahi ibn Salami kenan wa bunai sa'ayata da ƴaƴansa ibnai sa'ayata su biyu wa bin yamina ibn yamina waɗannan duk misalai ne wa mukayrika da mukayrika wa ka'abin da ka'abu kowa ya san kisar ka'abu ko eh manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama shi da shi da ɗan uwanya ne su Yahudawa ne asalinsu to suna nan a garin Madina suna zanne shikenan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo Madina to dama ashe su iyayensu sun baro daga garuruwan su masu nisa ne sun dawo Madina saboda sun samu labari cewa a wannan yankin ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai bayyana manufarsu a cikin dawowai Allah ya sa idan an tashi samar da annabin ƙarshen zamani a samar da shi a tsazansu. In ba samar da shi a tsazansu ba, suna kusa da wurin Yesu bi shi su huta. Mahaifinsu da ya zo zai wa fati, ya ban masa wasiya. Ya ce, To, ’ya'yana, ga yanayin da ciwo ya kai man, amma abin da nake so da ku, ku kula da wasiya ta ta zan muku. Idan annabin ƙarshen zamani mai suna Ahmadu ya zo, alaihi salam, to ku bi shi. kuma ku gaya mashi saƙona na gaisuwa, da na riske shi nima da na bi. A'a, shi kenan shugaba ya bayyana, alaihi salam. Sai ɗan uwan Ka'abu ya ce wa Ka'abu to mu je kullum da suna lokaci zuwa lokaci suna shigowa cikin Madina su ji labarin ko ya zo. Rannan ana munna shugaba ɗala albadaru alaina sai suka shigo. Ai ga shugaba ya bayyana. Kawai ba shi kenan sai ɗan uwan Sa'ad ya ce masa a to kaga shi Ka'abu Ka'abu. Amin Ka'abu. ya ce, ai kaga shi kenan abin nema ya samu. Ya ce, kai, cikin shi shi ya ma fasa. Shi ba zai ba. Ce ba za ka ba ba, ka manta da wasiyar ma ba, yanzu ka manta duk abin da muka yi ta kada kai na a kan ya? yace shi ho ba zai yi ba ba za ka ba ba ye to shi ke ni zan je in bi dan uwan nasa sai izo shi yake ba shugaba labari cewa ai ga yadda aka yi ga yadda aka yi ga dan uwansa ma yaki za Allah sallallahu alaihi wasallam yace waye zai je ya zo man da kanshi ka san sahabbai bari ka ji tsananin cikakkun su da umarnin manzon Allah yawancin sahabban da suka tafi neman ka abin ba san shi tunda dai manzon Allah ya ce a je a zo da kan ya za su haɗu da shi a hanya zai wuce ba su ga ban san shi ne ba ba da ya ce a tafi ba kawai shi kenan obey before complain ai a can ta kare jami'an tsaro suna da wata ka'ida wai obey before complain in an ce ka yi kawai yi kafin kai korafi in an ce kama kunnen ka kama kunnen a cikin kamun kunnen yayi gaba da hakuri kada a ce ka kama kunne ka ce a sorry sa ba ta matsala tsaro bai doka ba ta san haka yi bi umarni to ba su je su ga yadda ake bin umarni a mazannin shugaba alaihi salam sai yanzu jami'an tsaro an tura su su nemo na za su nemi information kan shi to dan ina ne a ina za mu gane ya yana da waya mai tracking ina hotunan shi dan mu ga sahabbai ba su haka manzo Allah ya ce a kai kawai ko billahi lazi tahiya kawai zai kawai to aka tafi neman sa to dan uwan nasa soyayya ta zamanci sai ta motsa masa sai ga yanzu fa dan uwan nan nawa idan na kuskura na yi sake saka kai shi to za su kaso shi su taro kan shi su kawo kuma ya mutu kafir ni kuma ban san yadda na samu haske shi ya rasa haske he lallabo ya lallabo ya lallabo sai zo ya samu dan uwan nasu a malakarsa yace to wallahi shugaban musulunci ya ba da oda aje a zo da kanka kayi butulci ka ci amana saboda haka abin da nake so da kai mutum ne mai rangwame mai afuwa kamar yadda ka dai san mun karanta a littafin mu ya fi ya gare yanzu abin da muke so da kai ka je ka lallaba ka yi shiga burtu ka je gaban ya ka faɗi ka fashe da kuka ka ce ka tuba ka musulunta ka zanna lafiya ya kiki ce ya rude mala hankalin shi ya tashi ya ce yanzu ya za a yi ya ce shiga burtu za ka yi samu sanda ka gani ya samu sanda ya naɗa rawani ya ɗaya lisani ya rufe fuska ya sa kaya tsohohi ya faskata ƙafa yana dogara sanda itaho, itaho, itaho, itaho, yana zuwa ya kai kai suwa ga shugaba alaihi salatu wassalam. Hamma yi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to, hamma manzan Allah da ya umarni da asaro kan ya yi mai kyautan barbanci. Sallallahu alaihi wasallam. Suna nan a cikin anwar Muhammadiyya. Ko? Ya mai wasu kasido, manzan Allah ya mai kyauta ya yashe mashi. Ya zama daga cikin masu yi ma shugaba waƙe yana daga cikin sha'iran shugaba alaihi salatu wassalam ya samu daraja babba to duka irin wayannan duk sun san labaran shine wa ka'abin kenan wa ashbahihim da makamantansu mimman aslama min ulama yahuda daga cikin waɗanda suka musulunta a cikin malaman yahudawa wa bahira da bahira din nan bahirar rahib din nan ko wa nasturul habasha da nastur na habasha shi kuma wa sahibi busra da sahibin busra wa da gaɗira da da gaɗira wa uskif sham da uskif na sham wal jarudi wa salman da salman wa tamim wa najashi wa nasara al habashati da naja da tamimu da najashi da nasara al habasha wa asaqifa najran da asaqifawan nan na najran wa gairihim da wunin su dukkan su mimman aslama min ulama'in nasara daga cikin waɗanda suka musulunta daga malaman nasara dukansu sun ba da labarin gaskiyar shugaba da abin da suka gani a cikin littattafansu cewa zai zo mai gaskiya ne ga siffarsa ga surarsa. Eh, wa gare ita rafa bi zalika hiraqalu. Hakika hiraqalu shi ma yayi ya bayyanar da wannan wa sahibu rumata da sahibu rumata aliman nasara wa ra'isahum jagoran su wa maqawqisu sahibu misra da maqawqisu na misra wa shaykhu sahibuhu da dattijin sahibinsa wa bin suriya da bin suriya wa bin ahdaba da ibn ahdaba wa akuhu da dan uwansa wa ka'ab bin asadin da ka'ab dan asadin wa zubairu bin ba'iya da zubairu dan ba'iya wa ghairihim min ulama al-yahudi da wasun su su kuma daga cikin malaman yahudawa mimman hamalahu al-hasadu daga cikin waɗanda su kuma hasada da bakin ciki da munafunci ya dauke su wan nafasatu alal baqaya alal shaqai da zahin kishi ya dauke su akan wanzuwa akan rashin arziki na duniya da lahira wai su in ban da haukarsu wai su wai hasada suke wa shugaba wai wai wai wai bakin ciki suke wai ya za a yi ka san bai hude bai da hankali bai hude a zalimin mutum wai suna ganin wai ya za a yi su su su jinin su annabawa amma a ce wai annabin ƙarshen zamani zai zo ba a bada daga cikinsa ba to wannan zahim kishin ya haifa masa da hasada mai tsanani a ƙarshe ya haifa masa da tatsewa da rashin arziki na duniya da lahira wal ahbaru fi hadha kasiratun hadisai a cikin wannan suna da yawa wasu fata a sahabihi da siffar sahabbansa wa tajja alaihim biman tawat alaihi min zalika suhuhum sannan an kafa hujja a gare su da abinda littattafansu suka kunsa na wannan wa zammahum bi tahrifi zalika kuma an zarge su da juyar da haka din sun ta bakin kokarin su duk inda wata siffa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa take sai su yi kokarin su cahi ta su canza a wa kitmanihi a wa kitmanihi da kuma boye gaskiya din da suka gani a littattafan nasu walayhim alsinatahum bi bayani amrihi da kuma juyar da harsansu daga bayanin lamarin shugaba wa da'awatihim ila al-mubahalati ala al-kazibi da kuma kirayarsu da shugaba yayi kan a zo a yi mubahala akan wanda yake ƙarya wane ne mai sarifa sun dangana shugaba alaihi salatu wassalam da sarifa suka ce abin da izo da shi din nan ba haka bane a wajen su shugaba alaihi salatu ya ce su abin nan yana nan a cikin littafin idan kuma kun isa bai cikin littafin ku kun musa ku zo da littafin naku kul hatu fit tawrati fataluha in kuntum sadiqin ku dauko ta a karanta in kuna da gaskiya suka kasa suka ce su dai sun musa shugaba ce to a zo ai mubahala a zo ai tsinene ne a zo ai tsinene ne ku je ku zo Allah ya ce a ce musu su je su zo da ƴaƴansu da ƴaƴanmu da matanku da mata kowa ya dauko nashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauko Hassan da Husaini da Fadima da Aliyu alaihi salam ya ce wayannan su ne ‘ya'yana, su ne jama'an gidana, ya ɗauko su, ya fito fa, alaihi salatu wasalam, ya ce su kuma ku fito da ‘ya'yanku da matanku da zira'ata ku, ku zo da su a tsinene ne ya, illahi lazi suka kasa hitowa, suka gudu, kowa ya gudu ya ɓoye, sun sani fa, ya shege ne, wallahi sun sani. Masu ruwaya suka ce wallahi, da wani daga cikin arnan nan ya kuskura an yi wannan mubahalar da shi billahi allazi la ilaha illa huwa rigar da ke jikin shi ma ba za ta gaba sai Allah ya saboda halarar ta ta fusata gaskiya za su karyata gaskiya za su jamawa shugaban wallahi da he Allah ya musu duku duku ya masa fata fata labarin su ma he yayi ya bayarwa suka ji tsoro suka ƙi hito. Fama minhum illa man nafara an mu'aradatihi. Babu ɗaya daga cikin face wanda ya kowa ya gudu daga wannan fito na fito ɗin nasu. Wa ibda'i ma alzamahum min kutubihim da bayyanar da abin da aka lizumta musu shi na littafin su. ma abdama wa ibda'i ma alzamahum min kutubihim izharuhu. Eh da bayyanar da abin da aka lizumta masa bayyana shi a cikin littafin su. dole suka dawo suka yadda abin da ake faɗa ɗin nan yana nan a rubuce a cikin littattafan nasu walau wajadu hilafa qawlihi lakana izharuhu ahwana alaihim da a ce sun samu sabanin zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin littattafan nasu to ai da bayyanar da shi yafi komai sauki a gurin su inda a ce maganar da shugaba i gaya musu da suka duba littattafan nasu ba su ga maganar ba ba su san maganar ba a cikin littattafan su to ai da sauri za su yi su bayyana dan aka ba daidai bane ko amma ba su haikata haka ba da ya zama shine mafi sauki gare su min bazalin nufusi daga miƙa rayukansu wal abwal da dukiyoyinsu wa takribi diyari da rugujewar gida gidajensu wa nabzul qitali da jefan da kisa wa kada qala lahum Allah subhanahu ta'ala na gaya musu qul a qul fatu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin wai ba a taura kuke magana ba to ku zo da attaura ku karanta in ku masu gaskiya ne ku taho da ita ba mai ihtuwa ila ma azara bihil kuhanu zuwa ga abin da bokaye suka yi gargadi da shi mislu shafi ibn kulaibin misalin wani kinkime man boka ana ce masa shafi'u bin kulaibin a wa shiqqin da shiqqu wa sadihin da sadihi wa sawad ibn qaribin da sawad dan sawad dan qaribin wa hunafirin da hunafir wa afan najran wa jizl ibn jizl al-kundi wa ibn khalasat ad-dusi wa sa'ad ibn bint quraizin wa fa'imata bint nu'man duka wa'annan bokaye ne wanda sun yi bokancin sun ba da labarin cewa annabin ƙarshen zamani fa na nan tafi gagarin sa ga surar sa ga yanayin sa sallallahu alaihi wasallam wa ma la yaqaddu kasaratu da abinda baya iya kidirguwa saboda yawa ila ma zahara ala alsinatil asnami zuwa ga abin da ya bayyana daga harsunan gumaka min nubuwatihi da annabtarsa har gumakan nasu ma in sun zo za su bauta musu sai su rika jin gunki sun su umun gunki dama sandararre sai su rika jin yana magana kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da gaskata gaskata annabtarsa eh min nubuwatihi daga annabtar shugaba wa hululu waqti risalatihi kuma in sun zo sun kewa gumakan za su bauta musu sai su rika jin gumakan na faɗin to annaban ƙarshen zamani ya lokacin bayyanarsa ya yi ya kamata a daina wannan shashancin aje abu gaskiya eh guma kan ke gaya masa haka wasu mi'a min hawa tifil jani da abin da suka ji daga cikin hatim na na aljanu wa min zaba'ihin nusubi wa ajwati suwari da abin da suka ji a wajen abubuwan da suke yankawa din nan na ibadar su in sun zo wajen yankawa wa ajwafi suwari da kuma abin da suke ji a makogoran kaho in sun zo za su busa kaho na shegantakun su sai saka jin kahon yana zantar da su lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam eh wa ba wajida min ismin nabi sallallahu alaihi wasallam da abin da aka samu na sunan shugaba alaihi salatu wassalam wa shahadatu lahu fir risalati da kuma yi masa shaida da manzanci baka tuban fil hijarati rubuta a cikin duwar watsu wal quburi da kabarbara bil kaddal qadim da rubutu da dadde duk sun gaggani ma aka saruhu mashahurun wanda da yawa daga wayannan abubuwa duka mashahure ne duka sun gaggarsu wa islamu man aslama bi sababi zalika ma'lumun mazkurun musuluntar waɗanda suka musulunta sababin ganin wayannan abubuwan mamaki sananne ne mashahuri ne abin ambata a cikin malaman tarihi eh saboda haka waɗannan wanda suka ga waɗannan abubuwa da suka gani waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya sanya hasken imani da hasken shari'a a tare da su to sun musulunta sun shirya sun bi lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadanda kuma ba su samu rabo ba to ba su samu rabon ba Allah ya sa mu cikin masu babban rabo a cikin sha'anin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine madubin Allah shine fitira alfitilan Allah shi Allah ke duba da shi Allah idamu shi Allah yake ba kulawa wanda ya kula da lamarin sa ya so sa ya masa hidima shine haƙiƙanin kadimi a gurin Allah shine haƙiƙan bawan Allah wanda kuma ya aka san haka to Allah shi kyauta الحمد لله سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم صل على لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر لك بلاك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين